إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام غدا أو بعد غد يهل علينا رمضان فينبغي علينا أن نستقبله بالفرح بإدراكه لأنه فضل من ربنا أن ندرك هذا الشهر فكم من قلوب وكم من نفوس تمنت ساعته ولحظاته لكن داهمهم الموت فهم غرباء سفرا لا ينتظرون وإن من رحمة الله بنا أن أخرنا لبلوغ هذه الأيام وأمهلنا فلم يتخطفنا فلم يتخطفنا الموت كما تخطفوا أناس غيرنا فلو تأملنا قليلا في حال بعض أقاربنا أو جيراننا ممن هم الآن تحت الثرى مرتهنون بأعمالهم لا عرف الواحد منا قدر هذه النعمة قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان سفدت الشياطين ومررت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله تقاوي من النار وذلك كل ليلة وفي سي مسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي وللسائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم السائم عند الله أطعم الريه المسك أيها الإخوة الكرام إن للسائم دعوة مستجابة فاغتنموها فرصة وقد ثبت في سنن الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن للسائم عند فطره لدعوة ما ترد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات دعوة السائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر قال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي السيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه على وجه الذي يرضيك اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا آمين يا رب العالمين أنوا مسلمي أتقيتي abin da ganin gashi insha Allah gobe ko jibi za mu shiga sabon wata mai girma watan ramadan da haka yan uwa abin da ya dace gare mu ko akan mu huskanci wannan wata da horin ciki da murna ta fadala ko baiwa ta Allah da ya mana muka riski wannan wata na ramadan kun sani ka sani cewa nawa 'yan uwa da yawa nawa suka yi tsammanin da su za a yi suka yi hatar zauwa wannan lokaci amma a yau wannan lokaci mutuwa ta zo ta tahi da su a bulagur wanda ba dawowa da haka iya daga cikin rahamar Allah gare mu mu da muke cikin rayuwa da ya jinkirta mu zuwa ga wannan lokaci ya ɗaga mana mutuwa ba ta ɗauke mu ba kamar ta ɗauki saura mutane kamar mu na ka uwa nawa idan muka lura ‘yan uwa ‘yan uwanka ko abokai ko makabata nawa muke tare da su a yau suna ƙarƙashin ƙasa sun koma ga Allah subhanahu wata'ala kuma kowa sakamakon abin da aikata ne yawan za gano da yawa ga wani iyajeje ka ramadan ya zo kamar abu ne wanda ya ishe shi Allah Allah ke ma yanzu kamar abu ne ya dame ka da yawa haka suke tunanin wani wata ne mai matsala ya zo ya huce mu huta a'a mai imani ba haka ya kamata ya tunani ba mai imani ya kamata wannan wata wata ne na fadala na garabasa na ribata yawan wa kaddara su kana jirgin yin misali wahala wata yau kaddara wanda suka koma ga Allah wasu ma wani ma suna raye a gadon likita inda za ta zaka ba su lahiya ko su dawo duniya su yi shekara sun azumi za su wallah da yawa za su shekara suna abinci masu komi to kai yanzu Allah raya ka kuma lokaci ne kaidade kuma ba abin da kai ba na wahala kai wahala banza ka sha wahala a'a gara basa ce wanda kullum na bayanin cewa mutum dan adam ɗabi'ar shi zaka ga bai damuwa bai jin matsala in ya da imani da abin da yake samu da wani shaka misali zaka ga dan kasuwa ne ka je tsakar rana ko ta kasuwa ce ma tsakar rana sha ɗaya rana ko biyu na rana ka ga mutum iya auna kaya da wahala iya ɗauka iya aunawa iya kamawa iya zuwa ga tsayuwa ga wahala amma horin ciki yake jin daɗi yake saboda mi saboda abin da zai samu na wannan kuɗi da yake da iman yasu haka nan yan wani musaka musa manomi cikin rana zai shiga rana iya noma iya gyara amma kan yadda ne za ka kana ta wahala ka zuba taki kai wane ne ai duka imaninka da abin za a girba ne ta yi haka ya kamata mai imani ya zama to wannan azumi kana yi ne ba a banza ba wani abin yana rage maka wahala iya rage maka damuwa ta azumi in ka san ba kana kishiro banza ba ne ba ba kana wahala ta banza kana wajen wahala ce kana ɗaukan wata gara basa ce bayan sarkin farilla kuma kana samun wani lada mai yawan gaske wannan iya sa maka ka samu rishin damuwa ka yi azumi cikin nutsuwa kuma kana murna ma irin alkhairin da ka tara a wannan lokaci na watan ramadan yan uwa wannan wata na ramadan allah ya labari wata ibada ce da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma dukkan bayan shi dukkan annabawa yace wannan azumi an dora muku an tilsa muku wannan azumi kamar yadda aka dora ma wasu al'ummomi kahin ku sai ta la'allakum tattaqun in wa a wannan aya Allah na karanta da mu cewa azumi ashe wani kaman horo ne an tarama horo ne ake ba dan adam ne ya zama to mutumin kware iya wadda kana tsaka-tsaka kana kame-kame yanzu azumi ya zo azumi zai ma tarbiyya tabarin tabarin haramu kamewa sha'awa abincin sauransu ka samu tarbiyya ta bin dokokin Allah ana fatar wanda ya tsaya ya azumi da imani da neman lada a wajen Allah subhanahu ta'ala wallahi azumi zai kare ya zama gyararre ya gyaru cikin me da manu Allah ta la'allakum tattaqun sai da na'ani radiyallahu anhu iya cewa me ma'anarta a taƙawa ya ce alkhawfi min aljalil ma'ana tsoron Allah ya zama tsoron Allah ya ce bayan haka ya ce wal'amur bitanzil kana samun damar aiki da abin da Allah ya sabkar ya ce wa rida bilkalil kuma mutum zai zamanto mai yarda da kaɗan za ka cika cikin ka dam da sahe ka ci da rana amma yanzu ka ɗoke kin iya baka damar yarda da abu kaɗan kuma ya ce yi wal isti'idadi liyomin rahil iya baka damar mai ihimi takawa kullum tattali yake shirin wannan babban bulaguro wanda ba a dawowa shi ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da haka kenan takawa ita ce jiwon mayin azumi in wa bayan haka annabi ya labarin cewa idan harkon ramadan ya zo ana ɗan mai tsagerin shaidanu a buɗe a rihe ƙofa ta wuta ba a buɗe ta a buɗe ƙofa da aljanna ita makon ba a buɗe ta wuta za a rihe ba a buɗewa a buɗe ƙofa aljanna kuma ba a rihewa ya ce don haka allah zai sa wani mai kira ya kira harkon ramadan za a yi kira ina mai neman alkhairi zo ga watan alkhairi ina mai neman alkhairi zo manaka nan kai shirya ma kanka samun garabasa ta alkhairin wannan wata yace ina mai neman shari kame kame hannunka daga sharri wannan annabi yace dukkan dare na Allah a watan Ramadan Allah yana yantar da wasu bayi wanda sun tantanta su shiga wuta amma dalilin wannan wata abin da ake a wannan wata sai Allah ya yantar da su dalilin wannan wata kuma annabi yace wannan duk daren Ramadan ko ne dare na Ramadan akwai wasu bayi da Allah ke yantar daga wuta Allah ya samu a cikin layinsu in wa bayan haka cikin wuta wata cikin sai musulmi don musan wani abu ne wanda annabi ba labarin cewa dukkan aikin ɗan adam an zana da abin da kai za a baka hasana goma akalla zuwa ɗari bakwai amma annabi annabi ce Allah mai girma da buwaya ya ce banda azumi ya ce azumi wannan Allah dangana makan shi na wane sakamako ne na musamman don bawa ya bar ci sha'awa da abinci saboda ni to don haka Allah ya ce ladan azumi uwa ba wata aya ko wani hadisi da zai gaya ma gagara basa da Allah zai ba mai azumi Allah ya ce ya keɓance makanshi sanin sakamakon mai azumi ta kuma idan mutum ya da wannan imani da wannan garabasa a zai samu damuwa ya ɗauka wani wata ne wanda sha mai kai kamar wata jaraba ce ba sha mai kai da yawa ka tsammani a wannan imani da wannan lada wala yakan baka nishaɗi kan wannan wata annabi ya ce Allah ya hudi ladan azumi bai gaya ma kowa ba ko annabawa ko annabawa Allah ta shi kadai ya keɓance ma kanshi sanin irin garabasa sakamako da zai ba dukkan mai azumi da haka yan uwa wannan wata fasaji ta Allah kamata mu yi shi zuciya bude ka yi azumi da in kake azumi abun ya dame ni wala baka samu lada ta dan tayi wanda ya azumi imanin wati saba kake wala banza ka yi azumi da imani da abin da na doka ta Allah kuma wata saban kayi dan neman wannan lada da Allah ke ba bayan shi da haka idan mutum ya azumi abin ne ne abin ka ashe ban nayi ko abin da ya dame ni in yi huta baka samu lada haka da kake asara ga ishiwa ba lada amma ka yi zuciya ka buɗe cikin nishadi kayi ne dan ubannin Allah kuma Allah ya ma wani shi na musamman na lada wanda bai gaya ma ko ba ta da annabawa in wa bayan haka a wannan wata wata ne wanda yake na karɓar addu'a kenan mu ribaci wannan wata wanda addu'o'in mu ruwa ta inganta manzo ake ba labarin cewa mai azumi akwai lokacin shan ruwa ka sha ruwa kayi mana ka sha ruwa ka yi addu'a ta shan ruwa zahaba zama wa batallatul uruku wata batar ajarin sha Allah da bukatu kama annabi salati ka kawo bukatunka a wannan lokaci manzana ce tabbas mai azumi a wajen shan ruwa yana da addu'a wadda ba a turewa ka kun gaba kun ka ci wannan ka ga kun suka ciki ka manta da addu'a a kada ka manta ka dan sha ruwa ka dan huta ka samu gabatar da bukatar ga Allah kada kurin ci da sha kun ka cika cikin gadama ka sallar isha saboda cikin ga cika da yawa a ka takaita ka ribaci wannan lokacin shan ruwa da bukatunka ga Allah da annabi ta yi tabbas duk mai azumi iya da garantin addu'a lokacin shan ruwa wadda addu'a da ba mai dawa haka wata ruwa da muke yake ba labarin cikin addu'a da guda uku addu'a uku karbabu tabbas yace a ciki akwai addu'ar wanda yake mai azumi da addu'a wanda aka zalunta da adda mai bulaguro da haka in wake nan mu ribaci lokaci na azumi da addu'o'i a wunin azumi duka wunin azumi kana da adda mustajaba haka wajen shan ruwa ka kare kawa annabi salati kai bukatun ga Allah subhanahu wa Allah ya mun alƙawarin akwai karbar addu'a wannan wuri Allah taimake mu yan uwa sai abu na karshe ga munan dai yau ko gobe jiran wata na Ramadan in muna da al'ada a nan a duniya muna cikin na gaba gaba ko mu kada muke ta addu'ar ka al'ada ta wata nihi na gani dan abin da muke magana duniya ba ka raba ta da ɗan rudu ba ka raba duniya da rudu haka ta zo haka zaganta haka zagabarta da haka kai dai yi kokarin gaba dokar Allah wani cewa shi bai yi kokari ake gobe kiyama zai ba Allah amsa kai bata ma lokaci ai ai gobe mu haka ne muna mun daidai a ka bar shi da Allah kurum kai da kai ta kanka kurum dan wanda yawa na zauna ta hayaniya a ta rigewa da mutane a ta hayaniya a kaba ka kaba kan kwala kai dai ka bi kan Allah shi mai ta bai yarda ba in ya ji ga ba Allah amsa mai sa bai ba ka huta kurum dan manzo Allah ya ba labarin cewa ku yi azumi dan ganin wata ku ajje dan ganin shi kuma wannan ba inda aka ce ai kai he ka gani yan wa idan gani ne da daraja manzo Allah yana yana raisa da sanama za a nemi wata a rasa kan madina gaba ɗaya ba wanda ya gani wata ruwa ta abdullahi bin umar ya ce duk madina an nemi wata an ba gani ba ni kaɗai na ganshi abdullahi bin umar ya ba annabi labari aka ɗauki azumi yan wata ruwaya wadda abu dawud ya kawo haka ta aka imam nasa aka ibnu majah haka imam nasa sun kawo ruwaya abin da ke ruwaya ya tabbata manzo sallama an yi azumin ramadan an diba 29 ba ga wata ba an ɗauki azumi na 30 ga watan ramadan suna madina ana azumi can bayan la'asar taranta nisa bayan la'asar he ga wasu fatake sun zo madina suka isko ana azumi suka ci azumi suka ci ai mu tun ajiya malecen jiya daren jiya kenan ka san da dogon ta yace ko tun ajiya muka ga wata a wuri kaza annan manzo Allah bai ce ba ni ban gani ba ko sa ko bai gani ba kuma da ya ce ma saboda saboda ka zama ce amma batun da malasar ta yi mu bari saboda ka dan zan mu kai shi hawa da rana annabi ce a shiga gari ayi shela kowa sha ruwa bayan da asar ya rike azumi na 30 ruwa Abu Dawud haka Tirmidhi haka haka Imam Nasa'i haka Ibn Majah ya tabbata to idan mun zala rama ayin azumin har asar ta yi amma doka ki bi dan wata Allah doka ki ba ra'ayi bin addini ba ba addini da ra'ayi annabi ya ce ku je ku yi shela aka kira madina aka shela kowa sha ruwa gobe mu je mu idi in wata Allah da haka ana dini ka shiga rudu da haka kyale dan rudu ya rudu shi zai ba Allah amsa kai dai an ce an ga wata ko da ƙarya ke kalla da kama ka ka bi dokar Allah ko da ƙarya ke annabi yana rayuwa ko ba ƙarya har wani haddi ma ko amma dai annabi ya aiki da an gani kuma ya doka sabbai sun doka sun yi azumi sun yi sallah da haka mai bin doka ta Allah mai bin shari'a ya bi shari'a ka huta ko mutum ƙarya ya ka Allah bai kama ka wannan ji hibiyar da ba ya gani in ji ya ba Allah amsa Allah taimake mu